الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايا هكا يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل Allah cikin rahamarsa da tausayinsa da ikonsa ya ba mu dama mun kasance a wannan masallaci a cikin wannan gari na da magaran a kuma wannan rana ta alhamis 19 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 20 ko to 20 daidai ga watan ramadan hijiran ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya dace da 21 ga watan biyu a watan hudu shekara 2022 muna cikin tafsirin suratul yasin mun kwana a aya ta sha tara kai tsaye za mu tashi a aya ta ishirin daidai wa ja amin a ƙasar madinati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين
wa ja amin a ƙasar madinati rajulun sai ga wani rajulun wani mutum min akasal madinati daga nesa daga birnin ya taho ya sa'a yana mai sauri ya zo da sauri ƙala ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ittabi'ul mursalina ku bi waɗannan manzanni da Allah ya aiko mu wato mutumin da ya zo ya ji labari manzannin sun zo sun yi wa'azi ga mutane can sun ƙaryata su shi kuma ya haɗu da manzannin ya ga abin da ya gani sun mushi addu'a ya ga albarkar addu'a ya kuma karɓi tauhidi ya yi imani sai ya ji wasu mutane suna neman ƙaryata annabawan Allah shi kuma ya san ƙaryata annabawan Allah ba kyau sai ya sauri ya daina duk abin da yake tafiya irin ta mai hamzari kamar kayi gudu shine yas'a yana mai gaugawa ya zo ya ce musu ya ƙaumi ya ku mutane na ita baƙul mutane ku bi wannan manzannin kaga a nan akwai ladabin magana mutumin ya san abin da yake musulmi ne da ya zo bai ce ba ya kafirai bai ce ba ya ku arna sai ce ya ku mutane na ya jingina su gare shi don ya nuna da shi da su abu ɗaya ne don ya nuna musu yadda yake son kanshi da alheri haka yake son su da alheri da haka yake ce musu ya ƙaumi ya mutane na ya ƴan uwa na ya wanda nake ƙauna ya wanda in alheri ya same su na ji daɗi ya wanda in musiba ta same su na ya asara ittabi'ul mursali ku bi wannan manzannin babu wata hanya da take sa ɗan adam ya ci nasara duniya da lahira sai in ya bi manzannin Allah rishin bin manzannin Allah kamar mutum ya kai kan shi ne ga bala'i abin da yake nuna musu kenan kaga wannan ayata akwai ta mai kama da ita kaga qur'ani ya da hikima akwai abubuwan ban mamaki a cikin alqur'ani za ga aya ta zo a alqur'ani iri daya amma sai ka samu an ɗauki wani kalma ta can an gabatar da ita a wani wuri kuma sai a jinkirtar da ita yanzu kun ga bambanci tsakanin wannan aya take cikin sotul yasin da aya cikin sotul kasasi waja'a rajulun min aqsal madinati yasa nan kuma waja'a min aqsal madinati rajulun yasa haka zaka ji ayoyin qur'ani liyakuna ar-rasul shahidan alaikum ليكون ليكون الرسول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس كاغني أتن ليكون الرسول شهيدا عليكم can kuma da ya kunar rasula alaikum shahida kaga ita iri ɗaya ne amma sai aka yi aka gabatar da wata magana amma aka wannan akwai su wannan dewa a cikin alkur'ani za ka ga wannan an to alal akalla kana iya ga sanin da zaka ma qur'ani ka iya gane waccan aya da Allah ya ce wal tadima inna qulubukum bihi wal tadima inna qulubukum bi wacce ce a ina take wannan a ina take ko kuma irin aya take cewa wannan kaga Allah ya cewa in shi addini Allah na maganar akan maganar addini ko in ɗaya a cikin suratul baqara ɗaya a suratul anfali sai Allah yake eh wannan wannan kenan in ina magana ne a kan inda yake cewa shi addinin nan wanda inna lillahi na manta farkon aya shi dai yana nuna cewa dan addinin nan ya zama na Allah ne ba inna dina inda lillahi islam ba li yakuna yakuna dina kulluhu lillah wa yaqulu ka wa yakuna dinu kulluhu lillah kaga kuna dinu kulluhu lillah a suratul anfali amma suratul baqara dinu lillah kaga suratul baqara wa yakuna dinu lillah kaga ko kaga ayon da iye ne a can kawai kullahu aka tsara nan kuma aka cire kullu din a can da yake cewa shi wannan zalika bi anna allaha huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi sai ce huwa al-batil a wata aya yake cewa ذلك بأن الله هو الب... هو... بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير kaga bambancin wannan da waccan wannan ya sa huwa wannan bai sa huwa ba to anan ma irin irin wannan ce yace waja'a rajulun waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a amma waccan ta sun tilka zai cewa waja'a min waja'a rajulun min aqsal madinati anan dai abinda muke so mu gane qur'ani mutashabihan masani ne yana maimaita kalmomi kuma kowace kalmar da ga an maimaita ba gwaranci bane akwai hikima akwai kwarewa sai ka samu wani abu mai ban mamaki a ciki da haka yace ku bi manzanni sai yake cewa ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ittabi'u yace ku bi man la yas'alukum ajran wanda bai tambaye ku lada ba da suka zo sun ce ku ba su lada ku shiga addini suka ce a'a to duk wanda zai kira ka ga gaskiyar da ba sai ka biya ba ya ce maka ga gaskiya kuma ba tare da ka ba da kuɗi ba ya ce to ku waɗannan mutanen annabawa ke wahum su annabawa muhtadu na shiryayyu ne bin su ne shiriya saba musu bata ne babu wanda zai shirye sai in ya bi annabawa duk wanda ya kauce ma annabawa to ya bata in kaga mutum ya shirya annabin Allah ya bi kaga wannan mutumin ya faɗi gaskiya ko kuma wannan shine daidai to san da ya gaya ma yan garin su wannan magana sai su ma suka ce to ah kai ma wane kana kan bisa wannan addinin nasu baka tare da mu a addinin mu na iyaye da kakanni sai ya ce musu ni وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي سيتامي أجريني لا أعبد الذي دبذن بوتاما الذي ونم فطرني wanda ya ƙagi halitta ta me zai hana ni ku in bauta ma Allah da ya ƙagi halitta ta daga babu kuma ni in raka jayayya da shi ai abin mamaki ne ma a ce ni da hankali na in shiga cikin masu ƙin bauta ma Allah kenan yana nuna musu na yi imani da su Allah ya ce wa ilaihi turja'una kuma gare shi ne makoma kowa da komai take kuma na san kowa zai kare abin da zai kare ya koma ga Allah ba inda za a koma sai ga Allah kuma Allah ne zai mana lissahin ayyukanmu da muka rayu a kansu ya mana biya a kansu in na kirki muka yi biya mu da aljanna in na banza muka yi biya mu da wuta kuma ni da hankalina da wayona in kauce ma Allah da yake da wannan ikon in bi wanda bai da wannan ikon sai kuma ya ce musu ni
أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا sai ينقذون ce musu a attakhidu min dunihi aliha yanzu a tunaninku wani Allah zai riƙewa a matsayin abin bauta wani Allah gunki da bai ji bai gani bai yi yin shi aka yi bai amfanarwa sai an amfane shi bai iya kusa kan shi bai motsi bai san ba an zo bai san ba ba a nan in bi shi in bar Allah yanzu wannan kuna ganin idan ne haka na zama mai hankali ko na zama wawa ya ce in yuridinir rahaman idan Allah ar-rahaman yuridini ya yi nihina bi durrin da wani ciwo talauci rishin lafiya ƙasƙanci tozarci la tuguni anni shafa'atuhum shay'an ceton waɗannan gumakan ba abin da za su iya yi su cece ni su raba ni da wannan musibi wala yunqiduna kuma ba za su iya tsamo ni ba daga halaka idan tin ta tinkaro ni ba za su iya mayar da ita ba idan na riga na afka cikin ta ba za su iya ba tsamo ni kuma yanzu Allah duk zai iya wannan zai iya kare min daga bala'i in ya tinkaro ni ya hana shi isarwa zai iya tsamo ni daga bala'in da na shiga zai iya kai ni zuwa ga alherin da nake guri ya sadar da ni shi har ya mini ƙari kuma in yi watsi da shi in kama wanda bai iya to kuma idan hannai haka a mutum nike mai hankali ko a wawa yanzu mai haka tsakani da Allah mai zama ɗauke shi ka bar Allah wanda tabbas shi ya yi halitta shi ya yi ka shi ya ma lahiya shi ya ma ƙasar da kake takawa shi ya halicci saman na take sama da kai ruwan da yake zauwa daga sama shi ya yi shi idan sanyi ya kada shi ya kado shi idan zafi ya- ya- ya busa shi ya kafi idan rani ya zo nashi ne in damana ta zo na tashi ce shi kaɗai ke da ikon ya ce a yi ruwa a yi ya ce kar a yi ruwa ba za a yi ba wane ilahiya i wane mutu mutu wane tashi tashi wane ya arziki ya arziki wani bai iyawa kuma in sake shi in kama wani ba shi ba. to kuma a ce minuwa sai ce mi إني إذا لفي ضلال مبين ya ce inni lalle ni idan yayin da na yi haka idan har zan yi haka in bauta ma wani ba Allah ba wanda baya ji baya gani baya iya kare sharri in ya zo ba zai iya hana shi zuwa ba bai tsamin daga cikin musiba bai iya ƙara mana alkhairi kuma na ci gaba da bauta mushi lafi dalalin mubin wallahi idan na riƙe waɗannan gumakan a matsayin abin bauta ina bauta musu na zamanto cikin ɓata bayyananne ai ɓata na ba a wai ɓoye ba yake a hili yake domin dai mai bauta ma wani ba Allah ba in har sai ya jira an mushi bayani an ce kai ɓatacce ne to ai shi wannan ɗin ma jiran ma raina hankalin mutane ne kana bauta ma ɗan adam ko abin da ɗan adam ya yi ba Allah ba kuma kana neman nasara ina za ka same ta wanda mai gidan kan ma bai samu nasara ba bare shi ma in yana da rai cikin musiba yana da bukatu bila adadin in kuma ba ya da rai to kama hishi dan kai kana iya wani tasarrafin da bai iya amma tare da haka ka zo kana bauta mishi bitin bitimin wani abu la yamlikuna min min amri min, min al'amri shay'an bai mallaki komai daga al'amurra ba fa inna allaha ta'ala wanda Allah mai girma da buwaya law arada ni bi su'in idan yayi nihina da wani ci- mummunan abu fala kashifa lahu illa hu ba mai iya yaye mini wannan abin sai shi kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimi wa in yurdi wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yurdika bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah na ce kada ka bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba ma la yanfa'uka irin abin da bai da amfani ba zai amfane ka ba wala ya zurka bai iya cutar da kai ma'ana bai iya jayo ma alheri ya ƙara ma lahiya ya ƙara ma arziki baya iya tunkuɗe ma mutuwa baya iya tunkuɗe ma talauci baya iya tunkuɗe ma rashin lahiya fa in fa'alta har in ko ka ci gaba da bauta ma wani wanda ba Allah ba to fa innaka idan min zalimi a lokacin ka zama cikin azzalimai kafirai ka lalace sai Allah ke ce ka sani wa wa in yamsaka Allahu bi idan Allah ya shahe ka da wani ciwo talauci ko rashin lafiya duk abin da baka so in Allah ya kawo shi gare ka fala ka shi falahu illa hu duk duniya ta hadu ba mai iya warkar da kai sai Allah ba gaba daktar yana mutuwa ba gaba likita yana mutuwa uban wani likitoci ya mutu iyan shi likitoci ƙwararru a duniya sun kai goma suna gani ya mutu me za su iya yi an tambaye Aliko Dangote me ya hita da maka hankali a duniya ya ce mutuwar dan uwana Alhaji Sani duk duniya gashi zai mutu ga kuɗi ina ake da yadda za a mashi magani babu kuɗin ba sa aiki ran nan na ga kuɗi ba abin da za su iya shi da ina yin wani abu da kuɗi da na yi kaga fala ka shi balahu illahu wa in yurdika bi khairin idan ku Allah ya nihinka da samun wani alkhairi arziki ko lafiya ko mulki fala rada li fadli ba mai iya mai da wani arzikin da Allah ce ba zai zo ba to idan haka ne dan me za ka damu da wani ba Allah ba a cikin ina ga suratul sumar ne Allah yana faɗar wata aya yana cewa ka kira su ka ce waɗannan wanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba gumakan nan a fara'aitun ku ba ni labari in arada ni Allahu bi durrin hal kunna kashifata durri wai yanzu idan Allah yayi nihin makabtaka ko kuturta ko kurunta ko gurguntaka ko talauci ko ma menene ya shahi wani akwai wani gunki da zai zo ya ce kai na yahe mishi warke akwai shi a cikin mutane akwai mai wannan damai babu sai dai a ta kirayo likitoci da masu magani su bada in ya in Allah ya ga dama ya bada sauki in Allah bai gaba dama ga maganin ya ma wani kuma wani ya amshi mu ko ku san baka ki inna dabiba lahu ilmun tadullubi hatta idza muntahat ayyamu rihilatahu har dabibu wa halatuhu alaqaqir lalle likita yana da ilimi wanda da ilimin ne yake shiryuwa wajen maka jinya amma fa idan kwana ya ƙare ajali ya zo likita he ya rufe idan ya allura da take warkar da zazzabi he ta ƙara zazzabin saboda lokaci ya zo maganin ba zai yi ba wahanatu al'aqaqiru duk waɗannan allurai da kinunuwa duk sai a waye gari an yi asarar su ga su tari ga abin ƙarin ruwa ga shi kaza mai abin ya tashi Allah ne ya yi aikin shi kaza za a yi kaga fa ka shi ba da yake ce to in arada ni bi khairin idan ku Allah ya hina da wani alkhairi hal hunna mumsikatu rahmatihi a cikin su akwai mai iya damƙe rahama Allah ya ce ba za ta zo ba tunda rai shi ya baci ya ce tunda na taba shi ba zan kwana ba ko tunda na taba shi ba zan ci ba ba zan sha ba ko tunda na taba shi ba zan gani ba akwai mai iya wannan ikon ba Allah ba manzo Allah Allah ya ce mishi kakkuli ka ce musu hasbi Allah to ni Allah ya ishe ni ba sai na gama da wani ba in dai ba sa yin haka ba sa iya kwace arziki ga wanda yake makiyinsu ba sa iya yi ma masoyinsu arziki to ni kuma ba zan bauta musu tunda ba sa iya komi kenan na dogara ga Allah an gane ko shi yasa Allah yake cewa inni idan lafi dalalin mubin sai ke cewa mi inni amantu bi rabbikum fasma'un yace inni amantu bi rabbikum lalle ni na yi imani bi rabbikum da ubangijinku fasma'un ku sauraye ni ku ji magana ta abin da nake gaya muku na yi imani da Allah Ubangiji. To wai wannan magana wannan bawan Allah suwa ke gaya ma annabawan yake gaya ma ko waɗannan mutanen da suke jayayya da annabawa. wasu malamai suka ce da annabawan yake ya duba annabawan ya ce musu inni amantu bi rabbikum nayi imani da Allah mahaliccin ku wanda ya turo ku da wannan addinin na yarda fasma'un ku ji magana ta ma'ana fashahadu li bi zalika ku shaida ku shaidu wannan daga gare ni ku shaidu wannan a wurin Allah ni nayi imani da Allah ku zama shaiduna na karɓi musulunci a wurin ko kuma a'a ya kalli mutanen nashi kafirai ya ce musu inni amantu bi rabbi ni na yi imani da ubangijinku allabi wannan kafartum wanda kuka kafirce mushi wannan allan da kuka ce ba ku yarda ba da shi gunki za ku bauta ma to ni kuma wannan allan da ni na san shine ubangijinku kaga yanzu ma ya tsara musu addini ya ce ubangijinku ya nuna musu waɗannan ba ubangiji ba ya ce wannan ubangijin na gaskiya da ya yi ku haka kuka zo kai wannan gunki ai ku kuka yi su ko iyayenku to Allah da ya iyayenku har suka samu hankali da lahiyar da suka ɗauko itacen da Allah ya suka sassaka wannan gunkin to na yi imani da shi fasma'u qawli ku ji magana ta duk abin da za ku yi ku yi duk abin da ku in waɗannan annabawan makiyanku ne to ni wa makiyanku ne in kashe su za a ni ma kashe ni za a ba abin da ya raba da ni sai kuma me قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل sai aka ce mishi udkhul aljannata shiga aljanna kaga yanzu ana magana a duniya yanzu an kowa magana shiga aljanna ita kuma aljanna sai a ina to akwai wata labari da ubangiji ba sai ya gaya maka ba kai maka gani ne kashe mutumin suka shi wannan bawan Allah kashe shi suka yi su ma annabawan kashe su suka yi mutum hudu suka kashe a nan take da gari ya barke da zanga-zanga sai da aka kashe waɗannan annabawan Allah duka kun ga dama ai Allah ba ku labarin akwai wanda suka kashe annabawa ko to idan Allah zai kyale a kashe wani annabi daga cikin annabawan shi kana nihin dan Allah ya bai san wannan annabin ne wata hikima ce daga cikin hikimomin Allah ko mun santa ba mu santa mu dai mun san alheri ne ga shi wannan annabi haka ne domin kashe wannan annabi shi annabin ba zai zame mashi bashari alheri ne gare shi su kuma wanda suka kisan hadari ne gare su kuma dan mu yanzu idan wani abu ya samu wani mai wa'azi karkace yanzu ina na Allah aka muna haka wanda yi ka zama na Allah a mushi haka kai abinda aka ma ba abinda aka ma annabi Muhammadu bai kai ba wanda aka maka kai mu dinnan abinda aka ma manzo Allah wa aka tauma irin shi eh babu duk ba garuwan muke a gidajen ba zaune yo me yasa mu ashe kenan dan kayi wa'azi ka samu matsala ba bakon abu bane shi wannan gashi kashe su aka yi annabawa a kashe su shi ɗaya ɗayan da ya imani a cikin garin shi ma aka kashe shi kaga annabi uku mutum ɗaya tak suka samu ranar kiyama aka je a hilin kiyama wannan ɗayan kaɗai ke tare su za a je hisabi su uku annabawa ne kaku akwai iya wa'azi a wurin akwai ilimi a wurin su akwai dauriya a yi wa'azi a wurin su amma Allah bai gaba dama a gane he mutum ɗaya gane karshen ta ma dan ka gane ba a gane ba kashe su akai ila aka ce mushi udkhul aljannata shiga aljanna yana ana ɗaukar ran sai aka gwada mashi aljanna kawai Ali sai ce ya laita kauri kai can mutane na ina ma da mutane na ya alamu na sun san halin da nake ciki kaga ya musu wa'azi kan ya a duniya yana da rai yace musu mi ita bil mursali ya musu wa'azi bayan ya mutu ya ce ya laita kauri ya alamu yana da rai masoyinsu ne ba ya da rai ma masoyinsu ne shi musulmi masoyin mutane ne dai mutane su zama su makiyin shi wanda yake ce ba kai makiyin nashi ne shine ke kinka kai masoyin shi domin alheri kake ga nuna mishi shi kuma sharri yake so ya ja ka shi yasa mumini ali fir'auna yake cewa wa ya qaumi mali tad'una ni ila an-nar wa ad'ukum ila an-nar ila azil gafar ya ku mutane mali ad'ukum ila an-najati menene yasa ila kiran ku zuwa ga ila wata da una ni ilan nari kuna kira na zuwa ga wuta ni ina kiran ku zuwa ga aljanna ku kuce in zo ku kai wuta me yasa me ku da Allah mai kira zuwa ga wuta da mai kira zuwa ga aljanna wa kira zuwa ga alheri waye mai hankali mai kira zuwa ga aljanna waye masoyin wani mai kira zuwa ga aljanna shi yake cewa yake cewa ku ni ina kiran ku ku kade ta Allah da wuta ku kuna kira na an aka fura billahi in kafu ce ma Allah yaya kuke min irin haka to kaga anan yana ce musu ya ne ta kaumiyya alamu sai mi بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين yace ina ma mutane na sun san bima gafara li rabbi game da abin da Allah ya mini na gafara waje alani ya sanya ni min al-mukrami cikin masu daraja wanda ya karrama da shiga aljanna ina ma mutane da sun san wannan hanya tana da kyau da shigo ta ba ina ma mutane za su gane gaskiya su taho har yanzu yana kwaɗayin su gaskiya duk da ya mutu amma na so yana bakin cikin yana nadamar ya ina rishin sanin sai mai Allah ce وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين wa ma anzalna ala qaumihi ba mu aiko ba ba mu sabkar ba akan mutanen shi shi wancan bawan Allah da aka kashe min ba'adihi bayan bayan shi bayan an kashe shi min jundun wata rindina mina sama'i daga sama wa ma kunna munzilina kuma mu mu kasance muna sabkar da ita me zai Allah zai yi إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون in kanat illa sayhatan wahidatan bata kasance ba halakar kowa illa tsawa ce kwaya daya fa idahum yayin da aka yi tsawa su mutane khamidu da hega sun rushe sun ruguje sun tarwatse gaba daya ba sai an turo mala'iku ba kaga wannan to wai na farko tukun wannan mutum wane ne malaman tafsira sai ce habibun najari sunan shi wa habibun najari a wani gari a antakiya to ibn kasir da sauran malamai suka ce wannan mutum wannan gari ba antakiya ba ce domin ita antakiya gari ne wanda a yanzu ma akwai shi shi kuma wannan gari gashi Allah ya ce ya kashe su kuma wanda Allah ya rusa su ba a samun wannan garin Allah har tambaya ke fa har tara da min baqiya kun ga sauransu yanzu a ina a ina garin samudu akwai samuda akwai sauran ada akwai sauran mutanen annabi nu ina mutanen annabi shabu akwai na annabi nu to waɗannan ma babu su to idan ka ce an dakiya ne to yaya aka yi an dakiya kuma tana da har yanzu na ɗaya kenan sannan kuma idan ka ce waɗannan manzanni sun zo ne bayan zuwan annabi isa ko bayan annabi musa zamanin annabi isa ne suka zo to sai mu ce maka tun da allah ya sabkar da attaura aka daina sabkar da azaba a rushe ƙasa gaba ɗaya yanzu sai dai a sanya a yi jihadi mumine su kai hari ai Allah ya amfani a azabtar da kafirai da munafukai ta hannun muminai amma babu irin waccan azaba ta gaba ɗaya Allah halakar da al'umma yaƙi ake kuma an sabkar da attaura kafin aihuwa tun zamanin annabi Musa kafin aihuwa annabi Isa to kaga tunda Allah ya sabkar da attaura bayan mutuwar fir'auna kenan daga fir'auna ba a sake ba halakar da wata al'umma gaba ɗayanta kaga kenan ita kuma dakiya an yi ta bayan wannan zamanin yanzu ma tana nan hujja ta uku ita an dakiya tana daga cikin garuruwa hudu da suka amsa ma da'awa annabi isa akwai garin rum akwai ita an dakiya din akwai kwastatin akwai wannan al'askandariya waɗannan wurare guda hudu su suka yi ko ina amsa ma da'awa annabi isa to kuma yanzu a ce sun kare ta annabi isa sun kashe mutanen shi kaga ba su bane ko sannan kuma shi Allah ta yi waje a rajulun min akasa da madinati rajulun wani namiji ya hudu sunan shi annabi ya hudu sunan shi to duk wanda ya ce wane ne babu sinadi ingantacce kawai wani mutum ne ba so ba ake he ka san sunan shi ba sunan bane yake da muhimmanci abinda mutumin ya zo ya yake da muhimmanci iya abinda ake so ka sani kenan sannan suka ce waɗannan manzanni ba manzannin annabi isa bane domin manzannin annabi isa ai ba za a ce musu ba ma an tun illa bashirin musulna dama an san mutane ne dama irin wannan magana annabawa aka san ake gaya malaika in na ta ɗayyar nabi kuma annaba ake gaya ma haka idan wannan da aka ce ba annabawa ba ba zamanin annabi isa ba kai kun ba annabi isa aiko su ba annabawa ne na Allah a wani lokaci da Allah ya san lokacin a wata ƙasa da Allah ya san ƙasa duk bai gaya mana ba Allah ta'ala ya samu dace to anan sai Allah ke cewa wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin Allah bai sabkar ma ba mutanen shi wannan mutumin da aka kashe to mutanen da suka kashe Allah bai sabkar musu ba mun jundin wata runduna minas sama'i daga sama ai ba mala'iku ba aka turo tawaga tawaga dan ta fada da wasu kafirai akwai wani kafiri da ya isa inda ai fada shi sai an turo tawaga mala'iku akwai shi babu shi Allah ya ce kuma wa ma kunna munzirina kuma mu ba masu sabkarwa bane to idan ka ɗauki wannan Allah ya ce bai sabkar ba kuma mu ba masu sabkarwa bai nan gaba kuma mun ji alqur'ani ya gaya mana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo bayan wannan min ba'adihi ne shi ma manzon Allah ya ko kuma ba'adihi din Allah ya sabkar da rindinan mala'iku ala bi min mala'ikati ko ko kuma bi khamsati alafi min malaikati musawwami kaga malaiku dubu biyar rindina ce ko ba rindina ba kuma a gashi Allah ya ce wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min samai kuma yace wa ma kunna munzilina ba ma ma sabbarwa amma kuma gashi an sabkar zamanin manzon Allah ya za ka ɗauki wannan aya ka gama da waɗancan sannan kuma gashi a zamanin yaƙin ahzab Allah ya sabkar da rindina wa arsala alaihim rihan wa junudan lam tarauha Allah ya aiko musu iska da rindinar da ba sa ganin mala'iku ne aka ce suka zo kaga rindina ce to wannan ubangiji yana nuna mana kaskantuwar waɗancan mutanen da Allah zai musu azaba ba wata jama'a ba ce taron mala'iku Allah yake tura wa ‘yan kashe kafirai. Zamanin annabi Nuhu da Allah zai kashe kafirai ba wata rindina ba ce ya aiko ta mala'iku aka zo aka fafata. Kun ga yadda rashar za ta faɗa yi kiran ta yi ƙarhinta amma ta tura rindinoni ko kuma ake ta fafata to shi Allah ba haka ne. Ai babu wanda ya isa ha a irin wannan fafatawa sai an kai rindina. Ruwa kawai aka tura cinye su. su mutanen su kuma mutanen annabi hudu iska aka tura sai ta kadawa har suka mutu kaga ba rindina bace abu ɗaya ne mutanen annabi salihu ƙara ne aka mutu mutanen annabi lut su kuma garin ne mala'ika jibril ya tallama ya yanko shi tun daga ƙasan ƙasa ya ɗaga ya ɗaga irin na 'yan kokowa shi ba bisa kai bai kai sai da ya wuce sama ta bakwai aka je can kuma sai aka dawo daga rihin sama ta ɗaya kuma sai aka sako su daga can kuma sai aka biyo su da ruwan duwatsu duwatsun kuma daga jahannama ka ɗauko ka ga ba rindina ba ka aiko ka ga abarhata shi ma ba rindina ba aka aiko tsuntsaye aka aiko mushi ba mala'iku ba ne jama'a jama'a saboda idan Allah ya nuna maka kafirai ba su isa ba mala'ika ɗaya tsawa ɗaya mutanen annabi shu'aibu zahi ne da dame su suka koma gehen gari wurin wani lindini sai Allah sai suka taru sai sai Allah mai da wannan inuwai sai ta zama wuta ta faɗo musu ka mutu gaba ɗaya kaga yadda wannan Allah nuna maka kai baka isa ba sai an yi yaki da kai Allah duk abin da ke kusa da kai na halitta in Allah ga dama shi wannan din zai zama ajalin ka ka sace gidanka ne ana zama sai gidan ya faru ko ana zaune kawai jirgin sama ya faɗo daga sama ba san daga inda yake da fito daga wani ya zo daidai wani gari kuma ya dace faɗa a kun da ke zo kashi haka mota tana iya kurcewa kurum ta faɗo ma cikin jama'a ƙasa tana iya tsagewa duk santa Allah ya ga damar kama mutum ba ɗaya wani abu abin da kake ci kana da wahai kama ka kama wa ma kunna munzilina Allah ce ba sai mun saukarwa to wannan sabkowa ta zamanin manzo Allah ita kuma dan ya gwada maka daraja annabi Muhammadu ta yi sauran daraja kowa shi mala'ika dubu biyar ya zo akwai inda mala'ika dubu suka zo akwai inda mala'ika dubu uku suka zo kuma akwai inda mala'ikan suka yi yaƙin ma amma sai Allah ya ce to da mala'ikun nan har dubu biyar da su sahabban sai Allah ke cewa waman nasaru illa min indillah duka ba su suka ka nasara ba nasara daga Allah ne zuwan mala'iku kullum daraja ce gare ku an gane bambanci wani dan ya nuna maka annabi Muhammad ya saura annaba shi ake aiko mishi annabawa shi ake aiko mishi mala'iku sai Allah ke cewa ne يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Allah ce ya hasratan alal ibad ya asara ga bayina ya tabewa bayina lalle bayina sun yi asara ma ya atihim min rasuli babu wani manzo daga cikin manzannin Allah da zai zoma mutane illa kanu bihi yasadiqu sai waɗannan al'umma ta zaman su tana izgili da wannan annabi tana mishi jayayya tana mishi gardandami tana mishi ba'a tana mishi wasa da hankali wanda kuma yin haka din asara yake komawa ga mutane waɗannan mutane suka yi jayayya da annabawa suka yi musu izgili Ubangiji zai ɗora masa azaba da halaka. Sai Allah ke cewa, Alam yarau kama halakana qablahum min al-quruni annahum ilaihim la yarji'un.
Sai Allah ke cewa awalam alam yarau shin mutane ba sa yin dubi dubi irin na ɗaukan izina alam yatta wannan yata izu shin ba sa wa'azuwa biman ahalaka Allahu qablahum ga wanda Allah waɗanda Allah ya halakar da su kafin mutanen wannan na yanzu minal mukaddibin da rusuli wanda suke ƙaryata annabawa fa kaifa lam yakul lahum ila hadhihi dunya karratan la raji'atan lahum yaya waɗancan na daɗin ba su kasance ba suna dawowa duniya ko akwai wanda ya taɓa dawowa mutanen fir'auna sun dawo fir'aunan ya dawo ƙaruna ya komo hamana idan muka koma zamanin annabi nuhu akwai wanda ya gudu akwai wanda ya je lahira ya dawo zamanin annabi hudu sun dawo wannan Allah yana cewa mutane su wa'azu bane su gane kama a halaka na min qablihim min al-quruni nawa ne al'umomin da muka halaka kafin wannan zamanin namu yau mutum nawa ne garuruwa nawa al'umma nawa wanda sun mutu annahum cewa ilaihim la yarji'una har abada ba za ta dawo wannan duniyar ba idan mutum ya mutu a wannan duniyar ba zai sake komawa ba har abada wannan wata aƙida ce da ake kira aƙidar raja'i mu a nan Nijar saboda kun san mu nan Nijar da ake cewa kaza kaza amma duniya ta lalace mu abin bai lalace ba wallahi da saura dan akwai aƙida da ku ku sani ba ma sai ana karatu a jita yanzu na san baku da akwai aqidar raja'i wanda yan shi'a suna da ita shi yasa kake ga a ce ba dan shi'a je kan in ka mutu ma akwai imani da raja'i wanda ya mutu wannan kila gobe ko shi za a aihe shi Allah sake rayar da shi gidan wani in ma yayi jihadin wani sai dan shugaban kasa ta ya aihe shi ya ta huto a fada shugaban kasa wai a wannan duniya hatta idan in akwai gidanka a damagara sai ka sake dawowa ka kama gidanka kar ka damu je ka mutu sai su tura yara su je su ta mutuwa akwai kuma yan aqidar raja'i da su ba haka suke cewa suke ce in ka mutu in kai mutumin kirki ne da an zare ran ana zare shi ba wani ba kita da shi sai a je sai a sanya shi shine ke zama cikin ciki wato jariri da ake haihuwa to ran naka da aka zara sai a kai shi cikin wata mata amma matar sarki ce ko matar wani ministan sai dan heka he a haihe ka gidan wani mulki sai ka wuto dan babban mai kuɗi ko dan babban mulki da kuma kai ne dan da to dan kirkin da kai da adalcin da kai a wurin dako da sarkali to wannan shine da aka karbi ranka yanzu ba dan sarkali ba za ka dawo to shi kuma wanda aka ma shugaban kasa ko aka mishi kaza in yayi lalata in ya mutu sai a huddo sai a je a sa cikin cikin wani maraki kuma sai mai amalan kira ka dora mishi to mu ɗauka ana haka da shi haka ɗin waye ke karɓar ran ya sa a wancan cikin aikin banza ba Allah ba yake to Allah ya ce maka ba haka ba nake tara ku za ni hey lahira in muku hisabi kuma kada garrama da Allah kun gane wannan ita ce aqidar raja'i za a je lahira a dawo shi ya sanya fela kuti ya ce shi yana so zai yi shekara 150 a duniya shekara nawa? 150 don haka nan yaya za a yi shekara 150 a duniya ya tara ya yi gida ya tara 'yan mata matan shi matan da ya ce matan shi ne na aure ya zaɓa sai da ya zaɓi wajen mace ɗari biyu a Legas aka yi shi wani mawaƙi ne fela kuɗi yana ta buga-buga ɗin ba zai shi ba zai mutu ba shekarar shi arba'in ya mutu sida ta kashe shi shi ne yake waƙa yake cewa idan na je lahiran ma sai na yi daru na dawo to har yanzu dai da ya je bai badarin ya dawo Bob Marley wani baban Mali ba Michael Jackson shi ya nemi shi ne nemi shi kare jam shi shi wannan dindindin ya nema a Michael Jackson dindindin ya nema shi wannan nemi 150 ya 50 shi wancan ya nemi dindindin ya ce me yake sa mutum ya mutu aka ce rishin lafiya me yake kata aka samu ƙwararrun likitoci suka ce kaza kaza ne in an yi rishin lafiya to kowane ɓangare sai da aka nema mushi likita ƙwararre saboda yana da kuɗi ya yi wata waƙa ya samu dala miliyan ishirin ta shekara kamar talatin da suka wuce ƙaramin kuɗi ne to sai ya ɗauki likitoci yake biya musu kuɗi hatta da tsuha shi bai yarda bai tsuha ga abin da ba zai tsuha ba ga likitan tsuha ana ta tahiya ana ta tahiya to ran nan sai kawai ya gaza barci to duk likitocin babu na barci sai aka je aka samu wani likita shi da ya zo mishi allura sai ya barci sai to a ƙaro wannan likitan ya zama cikin na sha hudu sha uku ne shi ma a maida cikin ma'aikata to ran nan da ya gaza barci likita da ya bashi magunguna ya sha sai ya barci to sai aka ajiye sauran magunguna bayan likita ya tafiya shi da ya warka sai ya ya dauke na magunguna sai ya overdose sai ya koma ya kwanta to daga yin overdose din wannan da ya kwanta har yau bai tashi ba dole ya mutu to kuma suna da aƙidar za a dawowa din to ba a dawo ba dawowa ba irin wannan ba ce su tasa a wai wannan duniya wai wannan duniya ce ba tashi ba za ta yi kai ne za ka je lahira ka dawo ta waccan hanya da muka gaya muku Allah ce ba sa ganin al'ummomi da dama muka halakar da su ba su dawo ba zuwa gare nan ba su dawo ba duniya ko akwai wanda taba dawowa dan Allah ko a mahalki ko a ƴan wasan kwaikwayo ka taba ga wanda ya wasan kwaikwayon dawowa daga lahira babu shi duk wanda ya mutu ya mutu kenan ba zai ƙara dawowa nan da duniya ba sai Allah ke cewa wa in kullun lamma jami'un ladaina muhbarun wa in kullun ai wa ma kullun babu wani daga cikin su gaba ɗayan su lamma jami'un ladaina muhbarun babu wani daga cikin su ya zamanto dukkanin su an halarto da su zuwa gare mu yau mal kiyamati ranar kiyama ko kuma ka ce wa in jami'ul umamul madiya babu wani daga cikin al'ummomi da suka gabata sai an halarto da su gaban Allah ranar tashin kiyama faya jazihim bi a'malihim sai mu sakamako da aikin su kullaha gaba daya khairaha wa sharraha na alkhairi ko na sharri kamar yadda yake cewa wa in kullun lamma la nuwaffiyannahum rabbuka a amaluhum gaba ɗayan su sai ubangiji ubangijinka ya cika musu ladan ayyukan su a ranar kiyama an gane ko ko dai wannan in ɗin ka ɗauke ta ma'ana ma kenan lama sai ya zamanto kaman illa ne babu wani daga cikin su face an halarto da shi gaba ga Allah ranar kiyama kuma ita kiyama randebu ne na kowa sai ya je ta wani bai isa bai ce bana bi ba ko kai waye sai ka yi shi yasa wani mutum da ya zo ce ma mala abubakar gumi shi yana so da Allah sai an gaya mishi kiyama sauran shekara nawa shi wannan yake so ya sani dan ya shi sai malam abubakar gumi ce ka je ka yi hakuri duk inda ka je abin da kake kayi kayan ka ba an yi ba an yi ba baka he kana nan za a yi ka kwantar da hankalinka da kai za a yi akwai wanda ba shi ba za a yi kiyama lokacin ta ne ba mu sani ba da haka nan dukkanin kowa sai an halarto da shi gaba ga ubangiji sai Allah ke cewa wa ayatul lahum al-ardul maytatu ahayna wa akhrajna minha habban faminhu yakulun to ya kulu ta'ala Allah yana faɗa dan ya nuna mana dalilai na tayar da matacce in ya mutu ba kamar da kafirai suke tunani ba Allah ya ce wa ayatul lahumul ardu wannan ƙasa da kuke rayuwa a kanta ta doron duniya da kuke takawa ita kanta ta ishi ta zame muku aya da za ta nuna muku lalle in an mutu a tashi gobe kiyama ahayainaha Allah yana rayar da wannan ƙasai bayan ta mutu yanzu ba rani muke ciki ba ƙasa ba ta mutu ba yanzu dan Allah akwai inda zaka je a cikin Nijar ɗin nan ka samo ana ana girbi ko ana roran wake ko ana wannan murmuren gyada babu ƙasa ta ƙeƙashe ta bushe ko to wannan mutuwar ƙasai banda Allah akwai mai raya ta yanzu idan Allah ya ƙi yin ruwan sama wa yake ma muke da shi wanda zai jiƙa mu mai riɗin mu ta iya jiƙa mu wannan gonakan namu da ruwa yau na shan da za mu sha a moɗa ma da wanka ya gagare mu ina ga wanda za a zuba gonakai a yi noma zai yi to idan Allah bai raya ƙasan nan ba da tsirrai aka yi ruwa aka yi shirka kai ɗin da kake rayan kai mi za ka yi kai ma mutuwa za ka yi ashe wannan rayuwar da Allah yake ma ƙasa ita ce ranka in babu ita kai ma mutuwa za ka yi sai Allah ke cewa to ita ƙasa ahaye na muna raya da wa akhrajna minha habba muna fitarwa daga cikin ta habban ƙwayoyi su ne kamar hatsi dawa wake alkama shinkafa gyada da ire-iren su ne faminhu daga cikin wannan a kwayoyin da ƙasa take hutarwa ya akuluna kuke samun abinci ku mutane ba ma ku mutane ba dabbobin kuma a nan suke samun abinci idan kaka ta yi za ga hatta da akuya da saniya da raƙumi da komi ya canza gashi ya yi ƙiba ya yi marmi saboda akwai mi akwai rayuwa dan adam shi kanshi za ka ga ya ya murmuri a rika cewa wallahi kakan nan kamawa na kyau ya sha sabon gero ya daki haka ne to ba ba a inda ake noma ba nan gari kamar inda ba a noma yan bariki da yan kasuwa idan kaka ta yi kasuwa ta yi haja haja da kaka ta wuce wake ya tsare gyada ta tsare kaza ya tsare kaza ya tsare yan kaso su mahaifa sun yi zaune ya wani rika wallahi rani rani yo kai da baka noma kake sai da atanwa ya kai kaza rani yo ai me sayan atanwa bai sayan atanwa tela mai dinki to me saye bai saya ba mai dinki ya dinka ka tela mahaifa ganshi a zaune ya wani wallahi gari to yanzu dai garin ya tsaya duka duka gona ce in gona ta tsaya ne ashe gaba ɗayan waye babansu manoma shi wannan da yake ofis ana ran kai daɗe Allah ƙara ma girma wallahi tallahi wancan da yake gona gona ce ofis nan ɗin ne ƙarya dan da an jima wannan na ofis ɗin ba a ce mai gida gashi sai gan shi hauto rika bai yayi har yanzu yan ƙauyen nan ba su shigo da wani abu Allah ba ce wallahi sun yi zanga zanga sun ce ba za su shigo ba wallahi an ce kowa yanzu kowa ya ci abin da yake hannun shi kai mai manajan banki kai ci kuɗi ga sunan shi mai shinkafa ya shiga ɗaki ya rihe da Allah wa zai lalaɓi wani manajan manajan bedaran da ba bedaran ashe ba bedaran yanzu ko manajan sony bank da da ora bank da waje ne atlantic da wasu zaka suna zazzaba da Allah ya ka ya zo nan da Allah ka ji mai shinkafa zo ka ji zo zo ku zo ne yan kwantin kari sauki ku ji yaya labarin yake wai akwai shinkafa nan ku ba haka ba za ta kai ba waɗannan za su yi wancan za su zo wurin waɗannan me ya sanya saboda su suke da gaske to wannan yake nuna maka economic idan a ƙasar ku kuna da ƙasar noma kuna da wani to yana hannu idan da gwamnatin mu za ta dage kamar irin waɗannan manyan 'yan kasuwa masu exporter importer ɗin nan da za su ware wani makeken dawa ita kuma gwamnati ta ba su jari ba shi ba tare da ruwa ba ta tallafa musu ta sa a tallafa musu da kayan aiki su noma shinkafa sai sai wallahi waɗannan 'yan kasuwai irin su wannan oriba rice irin su hudu yunusa irin su wace ce ne wannan isaka idris irin su wane ne eh wa mai bahun garara fatima ko to shi waye mai fatima to ire iren waɗannan dai idan da waɗannan kamfanonin za su koma gwamnati ta ware ma kowa kamar eka ɗari biyar dubu ɗaya ta ce to kai hudu yunusa wannan wurin naka ne madadin ka rika tahiya turai da kuɗi yanzu tun da kayo oda ta zo kan ta ƙare to kuma gwamnati ta baka kuɗi kamar miliyar goma da Allah gyara wannan wurin ka gani in ya shinkafa aka ba shi kayan aiki yara yanzu kuɗinmu na Nijar ina zaya yana cikin Nijar yanzu dole hudi yunusa in bai noma hektar dubu ɗaya dole ya ɗauki 'yan talabe da aiki ba dole ya ɗauki 'yan lalle na san wajen ɗaukar leburori wata rana har 'yan tasawa su ma an kasar haka ne din nisan da yake da shi sai an zo nan to shi kenan idan ka zo 'yan kasuwar tawa 'yan kasuwar doso 'yan kasuwar maraɗi su ma su yi haka yanzu misali irin su ramba shi ma ya buɗe wani sashi duk jihar tawa idan zai noma kamar eka dubu biyu da Allah jihar tawa zai iya kusan ɗaukan in ya ɗauki zai ɗauki lebura sama da dubu sai an samu aikin yi ko ba samu ba to a zo nan zandar a zo maraɗi a je difa to kuma duk jihohin da nake ga muku babu jihar da a jihar babu hilin da za a yi babu masu kuɗin da ba za su yi ba a gari da kuke gani a bilma kaɗai da tsakankanin bilma da dirku sai a yi wannan abu bilma da dirku kawai ga wanda ya san wurin kilo arba'in ne amma dufa da mace kuma ruwan ya fi bakin isan Nijar ruwa saboda din Nijar ka taba ganin inda gidan ruwa in ya sa ruwa ba a kai fakacin kun taba jin labari to a bilma ba a kai fakacin idan ka taimaka ka sayo aka sa maka ruwan kai su suke roƙon ka taimaka da Allah ruwan yayi yawa ka sayo kayan a ja maka a sa maka shine kawai aikin ka biya a sa maka in an sa maka buɗe da kake so kuma sun yi son ka raka buɗe banban kankari yayi ta zuba a bilma fa cikin sahara su ruwan ne yayi yawa kuma tsakiyar sahara ne eh ikon Allah kenan ku zamanin kunce da aka zo za a musu foraji irin wannan abin na gwamnatin Nijar ka san su gwamnatin Nijar ba su shawara talakawansu daga an sa ka kai babba da ya ɗauka kowa ba kowa bane kai kaɗai ka san abin da kake kawai da ya zo ya kawo mota fora da basu ma san me ake kawai da aka mota ta zo ku ta danna wani abu wani ruwa da ya tsini gaba sama an ce sai da ya tsawon kilomita ɗaya mita dubu gaba sama yanzu yake da rara an taɓo teku daga ƙasa yanzu garin zai hallaka jirage ake tada da irin wannan sumuntin na yin gada wanda ana zuba na daskarewa ana jama'a a ka ɗauki tsatsa za a yi kaga ya kwantar musu sai aka ce to idan suna so ina ga ƙasar jamus ce ko ƙasar wata ƙasa daga cikin ƙasar turai sai ta ce in suna in ga tana so ta ba da miliyan goma sha hudu a naman ce miliyoyi wasu miliyoyi dai haka ya yi sha hudu ta karkatar da ruwan nan ya zamanto kudancin garin bilma wanda gusum da bilma shine tsakankanin ya taho har wajen gegime kilomita 700 to ruwan zai zuba nan za a yi noman rani ya zama to din Nijar wurin ya zama teku ana ta noma amma sai an kashe ina ga miliyan sha biyar eh miliyan sha biyar shine za a mai da wannan ruwan a saita shi ya rika zuba a sahara ya jika sahara amma in liƙe shi ake so a yi ba tare da ya zuba a cikin sahara ba ka a yi amfani da shi in an ba da miliyan sha biyar za a mai da shi ya zuba a sahara ya je daji a yi noman rani amma in liƙe shi za a yi ya koma kamar da babu shi ba noman rani ana nan a sahara to kuma miliyan arba'in da biyar za a biya in amfani za a yi da shi sha biyar in liƙe shi za a yi arba'in da biyar wanne kamata a yi jama mai amfanin
sai faransa ce ma kun ci a bada miliyan arba'in da biyar ɗin a liƙe shi don ku zamna da yunwa sai aka bada miliyan arba'in da biyar aka liƙe shi na so ɗin da yake ɗan inda yake zuba haka kaɗan kaɗan da yake zuba bai yi da liƙuwa ba shine duk wanda ya san bilma ya san farfajiyar inda ya jiƙa wurin ya taru ya zama itace maɗaɗɗayya da binnai mangwarin rika tsaka tarawa daga nan ya kai mai gida ku wanda duk ya taɓa zuwa bilma ya san wannan wurin daga nan wurin ya kai mai kilagu maɗaci wannan da a damagaran ma ba wuri ba ko ina ba za gani to akwai shi a bilma da sahara ta zama kaka kenan da shi kenan amma sai aka hana wannan dai abinda nake so in nuna mana noma a nan ayan nan ta nuna mana da noma ne duniya take rayuwa domin da aka ce wa ayatul lahumul arbu ahayainaha ake raya kasai rayuwa kasa ba ta ce rayuwar mutane to mu kuma mun ce noma ƙauyanci ne yanzu ba za mu yi shi ba to tun da ba za mu yi shi ba sai isansu mu mun gane waye dan ƙauye zinariya ba daga tona zinari wa ga maka cin zinari ba ta kamzu wallahi lokaci yayi na'am to malam ya ce lokaci yayi
a lokacin yayi
saura miki to malam ya ce lokacin mu je saura an ji وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون Allah ce waje alna fiha jannatin sai sanya gonaki a cikin wannan ƙasar min nahilin akwai gonakin dabino wa anabin da gonakin inabi wa fajjarna fiha min al-uyun muka muka muka bulbulo daga cikin ƙasar na daga idanuwan ruwa a ko ina gashi nan yana yawo to me ya sanya a cikin samarat aka ware dabino da inabi saboda muhimmancin sai Allah ke cewa ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون liyakulu min samarihi domin su ci daga cikin samarihi ‘ya'yan itacen Allah ce wa ma amilatu aidihim ba hannayenku ba ne suka aikata wannan ‘ya'yan itacen da Allah zai ma hatsi kai kai kai ka kai ka sa kwaye masarar da za ta yi goyo kai ka sa mata ta yi goyo kai ka ba ta ‘ya'ya ina kan yake dawa gero hatsi wake da wannan gyada duk abin da zai yi ido kai kake sa ya ida kai ma kake sa ya huto in ka shauka Allah ne yake huto shi kai ka kake hutawa in Allah bai huto da shi bai huto to duka wannan Allah ne yake to kaga wannan ba a hannunku ba ke aikata haka an kaga an gane ko wa ma amilatu aidihim Allah ce a farashi kurun to ba za su gode ma ni'imar da Allah ya musu ya ciyar da su ya ba su abin da za su ci ya raya su yake sabkan musu da ruwa kaɗan kaɗan me yasa Allah bai yi ruwa milimetar dubu ya kashe mu gaba ɗaya ba sai Allah ya rika mana talatin arba'in kaɗan kaɗan sai ya bushe a yi mana gwargwadon yadda hatsi zai rayu mu mu rayu amma gidajen mu da ransu yanzu kwanan nan ba ku ji ba a yankin Kwanzur Natal na Afirka ta Kudu aka yi ruwa mai yawa ya kai milimetar dubu da ɗari biyar mutum wajen ɗari hudu suka mutu idan irin wannan ruwan da ake bada ba an kashe mana ba an kashe mu ba to Allah bai haka sai Allah ke cewa سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Allah ce subhanallazi khalaqal azwaja tsarki ya tabbata ga Allah wanda shine ya halicci nau'i'ikan abubuwa gaba ɗaya kuma yi su maza da mata ko menene kullaha gaba ɗaya mimma tumbitul ardu duk abin da ƙasa take fitarwa namiji da mace ne komi a duniya mace da namiji ne hatta da wannan wutar lantarkin mace da namiji ne akwai positive akwai negative akwai plus akwai muwan namiji da mace ne hatta da ashana ba sai ka ɗauko ɗan ba ka buga da wannan jikin kwalin yake tashi ai namiji da mace ne hatta da hadari wanda kake ganin shi namiji da mace ne yake haduwa hatta da dabino namiji da mace ne hatta da hatsi namiji da mace ne ko ka sani ko baka sani ba to Allah wanda ya sanya komai ya zamanto namiji da mace ya tsarki ya tabbata gare shi ومما وانا
ومن أنفسهم ومما لا yake ce wa يعلمون min al-ardi haka daga cikin mimma tumbitul ardu na daga abin da ƙasa take tsirarwa maza da mata ne wa fi anfusihim wa min anfusihim daga cikin kawunan su ma maza da mata ne wa mimma la ya'lamuna abin da ku sani ba ma maza da mata ne duk duniya abin da ka sani bibi ne waye daya Allah shi ya sanya idan aka ce sama sai an ce mi in aka ce gusum sai an ce ina idan aka ce gabas kishiyarta haske me kishiyar shi duhu gani makabtaka lahiya rishin lahiya rai mutuwa arziki talauci kowane akwai kishiyar shi ko to babu wani abin da ba wutiri ba ne Allah ne kawai in ka ce Allah sai ka shuru saboda shi al'ahadun ne shi kadai ne baka ce Allah kuma ka ce wani waye shi din eh lokaci to yayi dama da ya dan cinye mana minti uku muka kiya muka kwato haƙƙin mu Allah ta'ala ya sa mu dace idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi insha Allah a aya ta 30 da bakwai ko insha Allah Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa da mutum Allah ya bamu ladan kuskure kuma Allah ka yahe mana Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon dinka Allah ka nuna mana ƙarya mu santa ka bamu ikon mu santa ka Allah ka samu cika da imani Allah ka sanya albarka ga rayuwar mu Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara bari ka sa musu albarka masu neman arziki Allah ka ba su waɗanda suke cikin matsatsi Allah ka sauƙaƙa musu waɗanda suke buƙata Allah ka biya musu wanda suke buƙatar wani matsayi Allah ka ɗora su idan ka ɗora kuma Allah ka tsare musu ya Allah masu dukiya Allah ka sama dukiyarsu albarka Allah ka sanya su yi amfani da dukiyarsu wajen taimakon addini wajen yadda za su more ta gobe kiyama ya Allah ka kasa dukiyarsu zai musu asaliya halaka gare su ya Allah wanda ba su da kwai Allah ka sanya talaucin nan su yi haƙuri da shi kai zai musu sanadiya halaka ya Allah ka musu maganin shi ka raba su da shi ya Allah ka samnar da Nijar lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka sabka mana damana mai albarka iyayenmu da ɗan uwanmu duk wanda suka mutu Allah ka ji kansu wanda muke da rai Allah ka samu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا لمن خافك واتقاك وتولاك رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على تقوى لا إله إلا الله